إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗurinmu da jama'a a wannan hili na markaz na alusunna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 29 ko karshe na watan shawwal wanda hijira shekara 1442 wanda ya dace da tara ga watan shidda shekara 2021 yau insha Allah sami darasi na 76 cikin littafin wata ta imam malik rahimahullah za mu tashi kafaratu man afta fi ramadan ko kafaratu man afta fi ramadan kafara da ake yi wanda ya ci ko ya sha ko da ce zama ce wanda ya kare azumi wanda ya kare azumin shi a cikin ramadan me ake na kafara ya hara imam malik cewa abinda ke rita na mota cewa haddathan yahya an malik an ibn shihab an humayd ibn abdurrahman ibn auf an abi hurairah radiyallahu anhu an ha za mu tashi haddathani an malik عن عطاء بن بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أسبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تؤتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أجد أهوج مني فقال كله وصم يوما مكانا ما أخذت قال مالك على عطاء tunan makaranta da abin da yake ya kawo na hadisin da yake da wani mas'ala ya ce wani mutum ya zo kamar da yake ruwayar wanda sadibin musaibu ke cewa wani balaraban kawai ya zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam ya daribu na haruhu wa yan tafi sha'arahu yana bugon kirjin shi yana jan gashin shi iya cire gashin iya jan gashi iya bugon kirji wanda wanda dama an ce dai a arabi balle ka kawo maganar halittin wannan ababen bugon huska ko bugon jiki wanda dama abin gar masharu cewa ba ne ba halitta ba to da ganin dama ce ba kawai ne ba kawai ne da kawai da shi zo ne Allah ya ce al-arabu ashadu kufran wani faqan bai ce wajibi Allah da mudu da manzar Allah da rasulullahi banda abin da Allah ka magana a Arab a shi da kafar wani fakan Allah ka dalili ai da larabawan kauye su suka yi kahurci da munahuci yace wajidar Allah ya rubuta manzon Allah rasuluhu cewa su suka yi cancanta da jahilin ganin su suka yi nesa musamman da hukuncin Allah shari'a ba ilimin shari'a kenan jahilci ta musu kenan wancan taurin kan na wuce sauransu kenan bai sama shari'a ba kake hujja da cewa ina buga buga kirji da cire gashi kamar wani abu mai sharu ko suna cewa ko kunan kayan hanin ya zo ne asali shirin bawan Allah da ya zo ya ce halakal ab'al amma ba ko ne su iya nin kai shi kenan ya halaka mana na halaka na halaka to kalma da cewa ya halaka فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك انا بيت مياكي كما قال الله يا ميهو فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان ناجي وجن ايالينا كما انا ازمي او رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبه اتكائيا كان da ikon yantar da bawa faqala la yace faqala hal tastati'u an tudi badanatan zaka iya bada taguwa ko sani zamu ce raquma ko raqumi qala la ta'a yace fadlis zamatu yace fa uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arq tamar sai gashi an zuwa manzon sallallahu alaihi wasallama da wani sanmu kuma zakumi na dabino فقال سينبي تمشي خذ هذا فتصدق به دوكي wannan kaje kai sadaka da shi faqal ma ajidu ahwaja minni ai ban ga wanda yin tsannan bukatar wannan ni ma ina bukata faqal kul huwa sum yawma makan ma asab kai kaci abincin da aka baka amma kuma kaje kai azumi kambacin wancan wuni da kabari da ka lalata wannan shi ne abinda yake ruwayar illa cewa hadisin yana da rauni ba shi da inganci kuma cewa dai abinda ya gabata nan matsala da za mu ɗauka inda ya inganta maganar yanka saniya ko kyauta saniya kan karya azumi babu wani nasu bai tabbata ba babu inda ya tabbata masalar ba da wannan kara kuma ko raƙumi a kan kafara ta kare azumi abin da ya gabata baya ingantacce ya wadatar da mu cewa kafara yantar da bawa an bawu azumi sattin in ba iya takwan a ciyar da muskini sattin su ne abin da tabbata wannan kaga a nan shi bai kawo ma ciyar wakin kwaran raƙumin ya kawo alai wannan dai ba da inganci ruwa ba ta da inganci ba ta inganta ta biya wani bukata sanin abin da ake kafara ta wanda ya sadin saduwa da iyalai a cikin azumi shine inda hali yan taddabawa in babu hali azumi sattin a jere in ba iya kuma a yi azumi a ciyar da muskini sattin to wannan kala malik duk da wannan masala tana zawa kan masalar ciyar da muskini muddi ne ko kaza ne in aka ce irin wannan italakin wannan ciyarwa haka ba da muddi kenan kan bacin muskini guda ya yi inda ba da aka hau kayyadiya ba misali wani matsala ta akwai bambancin kafara ta rantsuwa ita maganar a aikace sahabbayin da suke abinci suke ba da kamar an sabir malik yana ba da abincin da mutum zai ci ba muddi ba za ka ba da kafara ta shan azumi ko mace mai ciki ko mai mana mai reno duka wanda yake da ko na mara lahiya ko na tsohuwa ciyarwa ce a can ake yi wanda yana gamanin bukari babu na musamman ya yi na hadisa an tabi malik da cikin sabai da yake cewa hada dan nama ana da miya da nama miya ta kyan nama da kurin kenan miya abincin zaka mutum ya ci kurin shi ne ake bada wajen kafara ta rantsuwa ko magana ta azumi da kasha kai magana azumi da ka bata ko azumi da aka ɗauke maka rashin lafiya ko tsuwa ko mata waɗanda suke da ciki ko shayarwa wajen ciyarwa abinci ne za a bada ba muddi ba amma irin wannan wurare za ga annaba muddin ake badawa kuma abincin ɗanye kuma ake aunawa ba mutum ya ɗauki ƙala a ƙadar cankin mafi masu ganin ana ba da ɗanyen masu aka ba da dahiyyar shi ya yi fita daga cikin wancan saɓani قال مالك إمام مالك يتشوى قال عطاء عن ابن أبي رباح يتشوى فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر أي وانت حديث ناس ابن المسيب يبادش يبادش نبلا ران قوي يزو لما قال مكو أسأل مثلا ما سعيد بن المسيب تابعيني كم يتشوى يبالا بان نشأ مع أنم صلى الله عليه وسلم kake na akwai matsala da mazaunin irsal to kuma nan shi a tsawa ya tambayi shi mai ka labarin sai da bin musayyar to wannan arakin da aka ce an zo da shi annabi ya bashi kam fi zalika al-arab min tamar dabino kaman muddi kaman yawan shi nawa ne a wannan sanwo da aka goza kuma da aka kawo na dabino faqala sai ya ce mishi ma baina 15 sa'an ila 20 tsakanin dai sa'i goma sha biyar zuwa ashirin kaga da tunitin da ya kai sa'i sha biyar dai kenan ya kai minti sittin don dinka sa'i guda minti hudu ne hudu su sha biyar sittin ta cika kenan bai kasa da sa'i sha biyar tun da ganin ƙari ne kuma kuma ta tsawa kairan kowa kairan da wani ba matsala ko nan ƙala malikun imam malik yake cewa sami'tu ahlal ilmi yaqulun ليس على من أفطر يوم في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي abinda nan imam malik ya bada labarin cewa shi ya kita malik ya ce shi ma ya ji al'im kenan magabatan shi malamansu tana madina suna cewa laisa alaman abatar yawan fi kada ramadan ibsat ahli ahli nara babu wani abu da ya hau kan wanda ya karya azumi na ramuwar ramadan imma bi sabat ahli naran wajen iyalan shi ne je da rana a gairu zalik ko ci ko sha abin da yake bata azumi to in ba a watan yani kenan ramuwa ce kake ta ramadan kenan ba a watan ramadan ba abin ya wakana imam al-kuti ya ji alim suna cewa akan wannan yace babu wata kafaratu da tutukar ba wata kafara da ake ambatawa daga manzon sallallahu alaihi wasallam fi man asaba alau nahar fi ramadan duk abin da na kafara annabi ke ba labari ba inda ya kawo ko abin da yazo na kafara ga wanda ya ci ko ya sha ko ya jojen iyalan shi a ramuwa watan ramadan wa inna ma alai qada'u zalika al-yawm kurin wannan ramuwa rana ce da ya ci ita ce zai rama nan ya saka mamancin kenan alhurmal watan ramadan a watan ramadan ne ake ci idan ka je wajen iyalanka da rana za ka yi kafara 'yantar da bawa ko ciyar da yamma azumi sattin ko ciyar da miskini sattin wannan ana magana a watan ramadan amma ramuwa ce kake ta watan ramadan ba a cikin kenan sa ba ta zama kenan wannan tunda ba cikin ramadan ba ne ba ba maganar yin kafara tunda ba ramuwa ce kake kenan ba magana kafara a ko ka ci ko ka sha ko ka sadu da iyalanka da rana a wata a wani wata daban duk da ramadan kake yi amma tunda ba wata ramadan bane ba ba magana dora ma kafara sai dai kurin karama wannan wunin kadai sai qala malik wa hada wannan ra'ayin ko wannan fatawa ta cewa wanda ya ci ko ya sha ko sa da awat a ranar ramadan duk tunda ba ramadan bane ba babu wata kafara da aka ambato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malik ce wannan ra'ayin ahabbu masamid fihi layya cikin maganganun malamai da na ji shi ne wanda na yi so ke ya ji wata magana ma wadda ba wannan ba amma wannan ne ta ce zaɓa wannan masa'alar saduwa ya ce a faɗara kurin kare azumi yawa saduwa da iyalan shi ne ci ne ko sha ne sai dai abinda yake da ittifaƙi na al'umma ana kafara a wanda ya sadu da iyalan shi a cikin watan ramadan da rana inda ake tufaki ko jima'i akan saduwa da iyalai amma ha ya ci ko ya sha da gangan a watan ramadan wani wuri ne wanda yake da maganganun malamai akan mas'ala duk da abin da ya zo ya shahara a fikin malikiya kafara ce kamar yanda ake yi da saduwa wasu sauran mazahib sun yi kwarin maganganu da raddi makan mas'alar cewa wancan mas'ala ce ta saduwa da iyalai daban take da maganar ci ko sha sun tsaya kan cewa inda nassin kafara ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne a inda ka sadu da iyalanka amma ci ko sha da gangan bai wannan layi duk da laihi ne babba amma nassin kafara bai zo a kan shi wannan hatta cikin malikawa irin su ibn rajab ne cikin wanda karanci littafin wannan bidat mujtahid na ibn rushd zai ga wannan mas'ala duk da malami akan malikiya amma ya kawo mas'ala ta cikin malikawa akwai masu wannan magana ta cewa nassin kafara ya zo ne akan saduwa da iyalai ɗan wannan mas'ala sai mutum ya ga to da ba kafara abu ne mai sauki abin malamai suke magana ba don suna raina a kudokan abu mai sauki ba abin da nassi bai zo ba ka a dora kan shi shi ne manhasu irin wannan iya zawa an kai wani magana kan mas'alar da ake cewa wanda ya bar sallah da gangan ta wuce lokaci ya huta ba magana ramuwa to ne doka da an ce ba ramuwa kenan an saba abin kenan kenan mutum ina iya tana ce ba ya rama ba a hadari ne babba amma magana ramuwa ce ba ta zo ba magana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba ramuwa mutum biyu ne annasi wa na'i ƙoran mai mantuwa manama an salatin amursiya firisaliya za zakara wanda ya barci ne ko mantuwa kan sallah shi ne yake da lokacin da ya tuna amma da gangan ba uzurin komi kana ji kana gani da hankalinka ka barta ka yi ta daga baya shi ne ba nasi saboda Allah subhanahu wata'ala ya haɗe mana cewa inna salata kanat ala mu'minin kitaban maquta sallah wata faralla ce Allah ɗora masu imani kitaban maquta wata faralla ce mai lokaci haka ruwa wai batattu cikin ashab sunan annabi iya cewa inna li salati awwalan wa akhiran sallah tana da farko tana da ƙarshe ga shiga ga huta ruwayoyi daban-daban irin wannan to shi Allah ya mata lokaci kuma ga wanda aka ba uzuri mantuwa ko barci haka kurin ba uzurin komi mutum da gangan shi ya mata lokacin shi daban ya ce zan tambaye mutum yanzu na je kurin saboda ra'ayina ko naka cunkoso ya min yawa a lokacin arfa in bari sai a watan ya a watan muharram ko safar in je in yi aikin haji ta yi ba zai ce ba ta yi ba to yanda wannan ba ta ba mata lokaci ko ita ba ta mata lokaci yanda aka ma haji lokaci haka aka ma sallah lokaci kuma shi manzo Allah bai kaba bai ware bai ce ai shi wani mai bar da gangama zai iya yi amma ya ware masu uzuri guda biyu mantuwa ko ko barci dan haka shi yasa kamar wanda karanci fiqh sunna na Abu Malik haka na Sayyid Sabiq haka wanda karanci muwatta hata cikin tawamin albani kware ya kawo manganu wanda kware bin hasan ya manganu na raddi masu ganin za a rama ce ba wata hujja babu nasi daga manzo Allah sallama ko hema kamar da yake cikin tawamin na cikin fiqh sunna ya kawo mas'ala tafsir fataru sahabbai irin su Umar Abdullah bin Umar Salman Farisi da wasu cikin sahabbai wanda suka ce babu sallah Allah bai karɓa ta kokai ita kuma wannan sahaban babu ta wani sahabi da ya zo ci ana iya yi amma an san fatawa ta malaman maza ba daga baya wasu malamai kuma jajjamu suna ga ana iya ramawa amma ce babu nasi kwarai ibn hasan ce wake ce wai da kuke ce arama sallar da Allah ce ya ce arama zai rama ko wata ta kuce daban kare shi ka san shi zai yi kiran magana kware ce inda ta Allah take ba da yan komi an wata ta wani kasan na kwashi dama ina ka samu lokacin da na ramuwa kuma gaskiyar magana mutum sallah kai wasa da sallah kurum ka shiga layin wannan matsala ta yi ko ba ta yi ba ko ana iya yi kurin ka yi sallah a lokacin da kurin barci ya ɗauke kamantuwa wanda yan washe da mutum zai gane abin hujja masu cewa ba wadda magana a cikin akwai sabai irin su umar sallah guda ka bari ko da gangan kurin ka bari koma mazama ka tuba da koma ga Allah sallah daya suka ce bale zo nan wani abu yan wani ko ya bude ma kowa anan anan mutanen mu sai mutum ya balaga bai san auren shi can ya ce yanzu zai koma sallah sai ya karamu sallah ta shekara goma ta shekara ashirin ko ko ya bude kowa ga masu ranyo ko na zama asambile ko ranyo ko shawara ko mata auren biki tana ji ana ramota ba ya ramota ya ci gaba da ranyon shi ya ci gaba da shawara su ya ci gaba da zama ya ci na kare zama in mu zai zama tun da sai har zuwa isha ya kare ta sai zo ya je ruwar ka hudu sallah hudu a jere tana ce ana ramon ka wannan hudu mai kowa haka mata wajen biki ya sai sau shanye a zuwa na asar isha da isha a zuwa an zo gida ya zo a ramon su gaba daya iya bude kowa ta lalace kwarai dan gaskiya mutum san babu wata dama inda har Allah zai ba wani damar in ya kare ya zo lokacin da ya ga dama ya yi su da ama mai shahadi fi sabilillah wanda yaki irin na da na mazaje ba matsorata ba kana gida kana halar bindiga kilo dubu ga kai ga kibiya tana girma gaban ka ga mashi ga komai ana yaki na hadari irin na da amma da sallah ko kana gudu kai ta ko ana gudu ana haza wata ana fafatawa sallah ba a barinta in ba dama a raba inda dama a raba gida biyu ko gida a raba in ba dama ana tahiya ma ayyuka ne to idan ba a barwa mai jihadi bisa bila dama in ya kare jihadi wuta ta kwanta zo ya rama sallah kai kana hira da kurin kana shawara taka sai ka kare ka zo kai da lutun na gada ma ha ba dan wa ana ka san akwai akwai rudu gaskiyar magana mutum ya kiyaye sallar shi kakkabar ta wuce matuƙa da hankalinka ko kana kan gadon likita da ita ganinka ko baka tashi ko da kabbara ka yi ta ko da kabbara baka iya motsi baka iya gaza ka yi ta Allah ga gurin kasan abu abin da kake ne gurin ko da kabbara baka iyawa abu da rashin hali baka iya tashi kana da hankalin da komi amma baka iya tashi baka iya zama ba zama ba tashi amma da hankalinka tukunin kai Allah ku Allah ku ba rai da haka ba rai da haka haka ta same ni ina likita ban iya zama ban ban iya ban iya zama ban iya komi ma da hankali na ma ban iya zama yayi da ban iya tsaye ko zaka yi zaka yi sallah da hankalinka yadda haka haka ta same ni aikace kenan babu wani abu wanda zaka ce hujja in dai da hankalinka kun ka yi ta an ga Allah ka san da kana tsaye ne kai karatu ka san da ka kun kai ka bara ka san da kake Allah Allah ya san uzurinka ma da gangan dan uwa gaskiya matsala ce kun baka da wata madogara gaskiya magana kwarin Allah kiyaye to kenan wannan shine muna maganar in nasu ya zo ka amu kenan da ake cewa babu kafara dan kaji kunshi a ba ba da yi bane ba tunda su suna magana maka bata ba nasu da ya kawo kafara in ci ne ko ya ne sai in jima'i ne ba da bace wai tana ga cikin wannan wallahi take karanta mushi wannan mas'ala ce ta kama shi duka ma ya nisa ahlus sunna gaba daya saboda an ce ba kafara aka ci aka ci abinci azumi hatta kai suka jara ba gaba daya Allah zarta mishi da kai bayanin kullun ta a kullun shi ya kafa daga kullu shi to shi ba an ce ba lahi bane ba babu nasu yake magana kuma kace malaki a ce a cikin malakawa akwai masu wannan fatawa ba dan ba abu mai sauki ba kenan nan ake ko kenan kurin ka kaman ka da kamar da gangam ne cin abinci da gangam sha da gangam kurin ta'addanci ne ka tuba ko baka Allah kurin ka gyara gaba shi ne magana kenan haka suke ba suna cewa bane ba ba kai lahi ba sai ma ja fi hijamata sa'in maganar abin da ya zo na ƙaho ko bugun jini za mu ce dai hudda jini ga mai azumi haddasa ne ya haya an malik an nafi an abdullahi bin umara annahu kana ya hataji musa قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا سام لم يهتجم حتى يفتر abin da yake ruwayar abdullahi bin umar da yana yin ƙaho ko hudda jini iya azumi kuma daga baya bari ya zama to iya azumi bai sai ya sha ruwa sai wannan abin da yake yi wannan ruwa ta inganta zuwa Abdullah bin Umar sai ta gaba haddathani an Malik an an ibn Shihab أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما سائمان su kuma na ruwaya ta sa'ad bin abi waqqas da abdullahi bin umar su kuma suna bugun jini suna kaho suna azumi illa ita wannan ruwaya ba ta da inganci ta sa'ad da abdullahi bin umar cewa suna yi wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu kana yahtajim wa sa'im sum la fitar nan kuma hisham bin urwa ke cewa baban shi kana urwa bin zubair shi urwakin ya tajin iyayen kaho alhali wa sa'im yana azumi sun malafi kuma na azumin nashi bai kare ba bai bata azumin shi ba wannan shi urwa tabi'i ne kenan a hadisi sahihi na mama fado sahihin tabi'i ne cikin hujja da kawa ce ba ka hujja ka kawo mun hujja illa labarin kaza ya kaza ba ka hujja da aikin tabi'i shi da ruwa ta ingata zuwa zuwa gare shi zuwa ga wani ke daga urwa ne urwa shi ne ke haka wani yadda ya inganta shi urwa yana haka nan ƙala malik ya ce ƙal wa mara a yi ta jama ƙattun ila wasu abu shi sha muke ya ba ba labarin baban shi bin taɓa gama ma yana yin bugan ƙahohe da azumi shi urwa haka ke he ma da azumi ki buga ya je kawar shi ƙala malik dini masa da kahuci yace la tukrahu alhijamatu lisaim illa khashyatan min an yad'uf ba karhanta ba yin kaho a cikin azumi sai dan tsoron mutum yayi rauni in hudu jini daga cikin shi walaula zalik lam tukra in ba dan ba tsoron rauni da ba a karhanta bayin ƙaho a cikin azumi ya ce walau annan rajulan ita jama fi ramadan su misalin min an nuftar lam ara alai shi'a wa lam amuru bil qada zalika yau alzai ta jama fi ya ce inda wani mutum zai yi ƙaho a ramadan kuma ya samu lahiya da mun magani ya samu lahiya bai buƙatar ci abinci ya ce lam ara alai shi'a ban ga wani abu banda ya kan shi da ya hau kan shi kuma da ma'amuru bi kaza zalika lahum kuma banna mai umarnin ramu wannan rana da ya kawo alizai ta jan fi ran da ya kawo a cikin ta tilli anna al-hijamata inma tukrahu lisan li mawdi' taqrir bi siyam abinda ake kin yin kawo ko hudda jini ga mai azumi wurin da ake tsoron sa azumin ka cikin ruru cikin garari ma'ana da daci ka je ka mana ka gajiya ka karya azumin ka amma fa man tajama وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى فلا أرى عليه شيئا أما wanda ya kawo ya samu lahiya bai bukata ya ci har wuni guda lahiya lau ita fala ara fala ara alai shay'an ban ga wani abu akan shi ba walaysa alai kaza zalika al-yawm kuma babu wani abu da na gani wanda a ce ya rama wannan wuni nan dai masala mun kusa akwai sabani kwarai da sai sun zo dama afdal hajm wal mahjum wanda mai kawon da mai wanda aka kawo azumi ya kare duk wanda ya kawo akwai ruwa ta bukhari kuma sun sun inganta amma ta hadisi mansu daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo kuma sahabbai sun yi a cikin halin azumin wanda dai wannan magana kaza ga ruwaya ta zo ta inganta amma abin da ya biyo baya iya dauke maka hanawal cewa kawo dan har yanzu akwai wasu masanin fatawar cewa misali ba da jini a likita iya bata azumi amma gaskiyar magana a cankin ma da na ɗauko maganar na ganin wa na wani lokaci irin masu karatu a kwamfuta a yi wannan magana na san ya karanta wurin ne cewa ya ɓacin sai ya ɗauko a kwamfuta ya zo da zanen na dai ta kada san to jika jika da shi bisa ƙarshen mace tan da ƙarshe ya zo wajen wancan kin daga kai bakin nan katsaya na katsa ba kai baka wuce wajen ba ya ka hadisan da yawa ta kawo ta kawo mai ƙarshe akwai ruwaya wancan kin duk ƙarshen hadisan suka zama to zai jika da ila ila can da kuma tuka Allah sai mun akai wajen su a tankin sun kawo to shi ne dauka kun da ya kanta da yaji kamar duk kashin haka ne shi kuma ya kawo ne abin da ya tabbata amma daga baya nasu ya zo da annabi zama yana yi kuma sahabbai suna kaho wanda ba magana ba ta azumi gaskiya magana kenan ko da kaga magana a wani wuri masu hukumcin cewa kaho daga nan suke cewa wanda ba da jini cikin azumi bai da azumi ya kare azumin shi daga nan wannan magana take dawa to gaskiya tunda nasin da bai tabbata ba kai ya tabbata amma masukun daga baya annabi ya tabbatar da yin abun illa kuma sahabbai suna cewa inda mutum iya gudun in ya kawan zub da jini zai matsala wannan ana gudun kai kawan don lafiya shi don kuma abin sanin da ko da jinin suna hata a likita ina ga asali na dai da ba sama ko an ci gaba in likita san kana azumi bai ɗaukar jinin ka da rana ai da ɗan ɗaukar jini bisa ɗauka kada azumi sai dan ka ɓoye musu ina ban lokacin ɗan uwa ya ɓoye shi iya tausaya ma ɗan uwan shi iya bai lahiya aka ce jini shi jin tun daidai ne saboda ta sa dan wani shi cikin yan wani sai ta yi bai azumi eh ce ba ba bai azumi aka dauka ana dauka ana karewa sai lim suka ce maza a dawo abin da ga gai kai tsaye wallahi ana yi ku helim mai hawa kun yanzu faɗi kullum da maza maza a zuwa aka mai da jini shi dan koyewa ce to kenan ko a wani likita ba a ɗaukar jininka matuƙa kan azumi da rana dai matsala ce gararin gaskiya to kenan akan wannan shine zai ce kenan ba dan ba kamar akwai zagon suka fasa jinin ne examen kana kadan ne a doki jinin ka za fara roma za a yi za a wani gona wani sai abu har bana bai laifi tunda wannan ba wani rudu ba wani gajiya amma ana magana ka ba da jini rabin litir ko litir ga wanda za a wani shi ake magana ake illa zai bata su ma can za ka ce kawar yanzu ba jini mai yawa amma kenan zai magana jini a yanzu na ɗauka na examen na adiba wani ana a ciki bai kama da komi gaskiya sai siyam yawmi ashura azumin goma ga wata na muharram ashura kenan حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن أشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سامه وأمر بصيامه فلما فرد رمضان كان هو الفريدة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه نعم وأن رواية عائشة رضي الله عنها مثلا صلى الله عليه وسلم أنها إذا عاشت كبار لباري قالت تشي كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وانا أزم عاشوراء أزم دا قريشاوا أزم الجاهلية كاي مسلمين ما سنعيش kusan maka akwai addini addini aka rikita da shirka da bid'a irin da aka rikita addini a yanzu shi yasa ba a ɗaukar mutanen maka adal fatara saka annabi ya magana mutanen maka manyan yace wa dan wuta ne iya wuta alhali ya mutu kai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zo ba amma ce annabi ce dan wuta ne manya da yawa an baka kana ya ce to a ala fatala ne ta makka akwai addini akwai da'awa ta annabi ibrahim da isma'il akwai addini akwai annabi ya zo ya bar sakon Allah ku ne kuka rikita kuka lalace aka yi bid'a da shirka shi da basu da rangwabe mutanen makka ba ki ala fatara yake ba kuma su kare magana ai ala fatara na annabi ya musu gumunci da dan wuta ko suka mutu kuma kai ne zo kenan makka gari ne akwai addini kamar muke ciki a rayuwa yanzu ana qur'ani ana sunna ana annabi ya zo ya komi ya kare maga musulmi iya shirka da Allah iya kiran aljanni ko ya dogara da daban daban ba ko musulmi ne iya sallah iya zabi iya ma bori ma yake wani ya bori kare kuma to a can sallah sallah guda da shi Allah bori zai kare sai kuma sallah ce sallah da shi eh bori zai ya kare kuma ya tafi sallah masallaci na musulunci dan bori wani bugun kasa yake kasa zai buga tsari kuma je sallah har mai limanci to kaga irin wannan ne ka gani kuma hujja shi haka yaga ana yi malamin malamin ne haka ya iya ababin ma iya malamin shi bashi malamin shi bashi ma abun kiran aljanna da lokacin da lokacin da ake ayi rubutu a saman Allah kare ko na ayi Allah kaga Allah Allah azurfa da Allah kare a sa suna a buga a ja a sa suna aljanna a sa sunan wuta wallahi duwan dole wani mawari da mutumin a zuwa ba na labari bane labari bane wajen duk abu a ciki maka tashi a sa sunan mutum abu ka sunan shi a sa a wuta a kone ji Allah ji kanshi da ya ɗauka da mutum ya ɗauko mu ne muna muna ran ya ɗauko mu musamman kudin ya sa sunan a gaban sa sunan shi a sa sunan a sa sunan ya ɗauka sama mun kuma muna wurdi ya ta yi in ce zo da karakan da kuɗi na sallaka sani mashirki ne mai shirka kira abin da ake wa Allah ka kira aljani kana kira aljani shi shirka Allah mai da mai shirka abin da ake malaka mawali mawali da aljanu shi ne shirka ka kira aljani ka sunan aljani ka dauko da ka buga ka sa sunan usurwa ne ka sunan mutan karwa san muta ana kiran ku sun aljanu to me saura abin da saura to amma matsalai shi ne shi ke daidai ne lakani ne lakani ne ka sha haramun ka sani ka sani ka sha haramun ka sani mai da annabi ya rabu ya ce mai annabi ce kulwan kayan cikin kudu annabi annabi annabi ce guda uku ya haramu ne saman bagai mace mahar bagai wa saman kalb ya ce kulwan kayan ko annabi ce kudi uku annabi ce haramu ne kudin kare da kudin karuwa da kudin boka haramu ne cin su haramu ne ka cin su ba magana cika ci kudin kudin su kurin kakkai wani abubuwan yan makwarin haka aka tashi kuma ji suke daidai ne kuma da wasu kurmushi zuwa zinuwa wasu kurin ji suke daidai a kan ba magana cewa kurin daidai ne ba ka baka daidai na ji daidai ne ba wani abu kurin ji daidai ne ko a ka baka ji wa wallahi da kake wallahi hikima Allah ba hanzu mana manci Allah shaida mu muna da ina da lakani na da muke ruwan ne muke kira na sa na mana aje a cikin akwati wata da cikuri an sa mun kudi a ciki amma wani tun kira aljanu nake ba sai asuba nake shi me tai me tai muna kira muna kira aljanu muna so tare na bude kudi so kudi gurin lokacin da lokacin masallaci da asuba da wuri lokacin akwai dan akwai dan wani an tiji alhaji umaru alhaji umaru isa shi da man duk sakon ramar ya riga ka masallacin muke zuwa shi ke har zuwa shi ke riga mu alhaji umaru sai mun je mu abu da kan mulki ne muke nan nuhura ne muke mu mu kare mu kare muna so mun je mu samu kudi hikima Allah wanda ya fara ga mun cewa ya ji Abubakar Gumi ya ce mana Iliya wallahi na ji Abubakar Gumi iya cewa kiran aljanna shirka ce da Allah nace shirka kiran aljanna yace shirka ce Allah ta magana mu kare ba ba ta kare ba ta kare ba amma hikima Allah shi wani wani labarin yau ya cikin layi tsumma yau iya na a raye cikin tsibbe ki hana tsibbe ki ita ce sana shi amma shi har gamu wallahi ya ji an ce shirka ce amma shi kuma zuwa aiki aiki shi kenan hayyawar shekara kusan nawa sama shekara talatin kusan da wani abu da gama abu ya taranta magana ta shekara talatin da ya gama amma har yanzu shi aiki shi kenan wallahi shi da ta Allah ce kenan kaga muna yi ci miki daidai wani dan abu ne ga malami ne shi ma nan cai wajibi muka kuma akan magana irin wannan ake magana magani da Qur'ani duk koda da Qur'ani ne kai shirka kai sihiri shirka ce ka wurci ne kira na yaga ba mu naga yawa zuci mana yace waje wannan zu Qur'ani aka yi mana su ayi Qur'ani shirka ce shirka ce yace mana ce wallahi yace ni yace ina irin lakanin da nake wa mata nake wa ina san mace samari ke ma san mata yace in nayi dole ta rubuta bi ka yanda kai da ta yace kuma da Qur'ani da ayi Qur'ani nake ita mana kuma ce wala na samu kudi kuma akan abin yanzu ya zanyi ce ka zanta farko ka tuba ga Allah ka tuba ka fasa sai wala samu kudi kuma shi take dai ne sai shi akwai maki da dama a kotar da a mata ciki ma abin a sarawa a takaice dai wannan uwa mutane wallahi ba wa'azi ne ji suke yi abin suke daidai ne da yawa wa'azi dan wata don haka ake nan ma yawa kai da raina masu wa'azi ne shi muka kullum muke cewa Allah saka kungiyar zala da alheri din da zala din da kai zala wala ta mama duk mutum kai dumin shi kungiyar ta maka amfani zala ta hada kan da kan mutane wallahi duk ga dan mai kaza zaka zuki zaka ce kace sun yi kai sun ga an da sunna ne kai sun amfani ka suka sa haka ganin ma me sunna idan kanka ma waye kasan ma me shirka da kullum dumu dumu shirka bid'a daidai ne islam ne kai wani kungiya ta haka ki Allah saka musu alheri kun kuskure Allah gafarta musu na kenan ta su ma kenan ƙorin shawa wannan hali da same su su ji suke yi daidai ne a kan addini suke yi addinin ibrahim ne amma ta manzan Allah shi ka ka tsaro amma ta kira musulmi sabi a sha ce sabata fulani ka ratse shin sabi saba kamar ka bar hanya sai ta manzan Allah ya ka tsaro ga hannun abuja da yake adda a badar ya ce Allah ko mu a wani wani Allah ka wulakantar da wanda kawo sabon abu cikin al'umma shi abu zarga da abu zarga da abu zarga wa Allah wulakantar da wanda kawo kawo tsaro kai ka bazala shi ka sabon abu suke ji kenan akan su a wajensu to kina garin garin makka akwai addini a takaice kenan shi sa wancan zamani ƙwarin shawa suke azumin watan watan watan ashura suna yi kan iya cikin abadin sun san da shi to tunda suna yi tace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliya manzo Allah ma yana yi wannan azumin a kayan musulunci su dan wani zai kai magana kaza kaza kai wannan kusan kai magana kai ma ka kaza ko mutun yayi sahabbai sun bauta ma kuma ka jiya cikin sahabbai ma sun tuba kaka ce wanda kai ma ka kaza ai nayi amma na tuba shi ba tuba ka zama ai kaka ce mutun ya kaza ba nayi wani ba yanzu me kake ka tuba ki so ake a tuba duk mutun da inda ya tuba tsakanin Allah shikenan lalle ne ka tuba shikenan ba ta dama shi kake wazan da a tuba dama kenan manzo Allah shi ma iya wannan azumin a cikin jahiliya فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سامه وأمر بصيامه لما زال الله يزو مدينة أتن ياكو مكا إياي دي هجرة ما إيا وان أزم كما سي أمر ديما أيش فلما فرد رمضان لو كتن دي أكا وجب أجل أكا فرد أزم رمضان كان هو الفريدة رمضان يزم تشيني فرلا وترك يوم عاشورة أكبر عاشورة أزمان فرلا faman sha'a samu faman sha'a taraka wanda ya so ya yi wanda ya so ya bari yan wani menene akwai matsala duk da cewa na bukari kan ruwa musu na kawata can hada ƙarin bayanin annabi ya zo madina ya tambayi abinda har wasu malamai na bid'a suke kawo hujjawa akan halin sunna na koyi da yahudawa sun yi mawar da koyan yahudawa ga manzana sallallahu alaihi wasallama ya yi ashura don ya ga yahudawa na yi annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ce me yasa suke azumin ashura suka ce ga dalili amma manzo Allah azumin da mun iyaye shi kayan wannan hannu da mun iyaye shi ina bare tun da suna yin wasa sai ya ci gaba da yin azumin shida kuma a lokacin da mashi ne ma farilla kuma dan alaka shi da Musa ba da su ba azumin Musa annabi Musa da annabi Allah ne manzo Allah ne wannan abin sai annabi ya ci gaba da yi amma ya zama da shi ne farilla hau kuma da shi ake a cewa dole ka yi shi a lokacin nan hawa ta rana garin Allah ya waye annabi jiki ta ga wata ne har labari sama da labari cewa yau goma ga wata ne annabi sai an tsaya ake abin wata bai ga wata ba ana cikin goma ga wata aka da sai ce rasul da yau goma ga wata ne labari zo mishi yace maza a yi shela a Madina kowa a ga mishi wanda ya ci abinci ya kame ya ci gaba da azumin shi wanda bai ci bai rike bakin shi yau azumin ashura zai yi an doki azumin ka babu azumin wani ma kariya da sai ya ce wanda ya abinci ya kame ya cika azumin shi ce falitin musamahu na ta ya cika anan ya cika azumin shi azumi ne kenan wanda ba kuma ci ba ya azumin shi kamshi ya rike bakin shi haka aka yi wani shi da hujjar masu ganin maka labarin ganin wata daga ba da aka ce yau wata muna cikin ramadan yau kun kayan bakin ka shi kenan ya cika azumin karamin to wannan shi ne magana ta ashura وحدثني عن مالك كون رواه البخاري كانت مسلم كانت باي امام مالك to dan wannan yar mas'ala da na so in kai markon karatu wanda a sati da ya gabata a wani cikin wa ya zo bayan mun kare karatu kan wata ruwaya wanda na ce ta inganta kai bata inganta ba sai ka mun littafin shi ya ce mun gashi an ce sahihi albani ya ce sahihi ta ce ana albani ce ga littafin ce ina albani yake ka san matsala mutanen kasuwanci suke yana malama sai ga littafi ya a suke su da ba suke yana ba suke nan ba kariya ba da gangariya amma ba kowa zai gane ya ce fi takharijat albani fi takharijat albani a cikin akwai takharijin albani ba albani ba ne mai takharijin ba ka gane wani ne ya yi takharijin littafi kuma a ciki akwai na albani ba duka bane ba na albani shi ba yana shi sai gama sai ga nuri ya ce maka nan sawa albani cikin silsila kaza ko cikin dare kaza wani wurin babu wannan shi ne malamin malamin shi bai da kima a hujja da shi wajen ta khadiji ko ta yi abu da shi amma ta wani abin ya dogara shi ma ya samu hada shi da yawa ake haka mun haka wani lokacin wani umar yusuf mini ya ce ma ga tafsirin albani na ibn kasir albani tafiya mun kasira ce bai wala takhrij ta yace ka ci Allah albani ce wala albani ce ka na abun sabo ne yace ka mun tayi irin masala ce kun malami ne ga su malamin da yayi da yayi takhrijin ibn kasir yace fi takhrijat albani a take akwai takhrijat albani wato wurare ne albani shi wani dauko ne misali ya gani albani ya kawo hadisi kaza a littafin albani kaza ya ga wannan hadisin sai ka yace a wannan wannan hadisin bai inganta ba dan ya gani a wuri kaza albani ya ce kaza ne to ba albani bai littafin ba a a ciki kuma duka ba albani bai littafin ba shi ma kanshi wasu hadisai ne da ya san hukuncin su sai ya ɗauko sai ya rubuta matsayin su to wani aka da yawa cikin ɗaliban ilimi sai da littafin ya kamar littafin sahihi ya ɗauka a sai an yi haka hatara ta kashi yanzu da kayan nan da ya ce zai yi na ce waye ce zai babu na ce zai yi kudin shi ne ruwa mana rubuta bai kama inda aka ce kaza kaza kudin shi ne ce zai yi ne hadisin kuma hadisin shi wanda zai bai inganta ba takaice wannan sai an tara bulai da wajen sayar da tawai suna kala kware malamai suna jajin abun nan suna kala ta rudu ga wani bai gane ba ya ce mai kun takaice albani takaice da wani bin usaini ya ya kun kai kai kaman wani mai shi ba shi bai wani malamin akwai su gamsu kamfani akwai kamfani ne na sayar da tawai don ya samu kasuwa sai ɗauko wani sai irin wani aiki sai ka ɗauka wannan malamin shi ba shi bane gaskiya magana ya yi hatara to zan ce bana wani mun kare ne bukhari ya kata muslim ya kata ba imam malik kenan bada da ba magana inganci kana wanda sun kawo ta wa haddathani an malik an ibn shihab an humayd ibn abd alrahman ibn auf annahu sami'a muawiyah ibn abi sufyan yawm ashura am hajj هو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام وأنا سائل فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر cewa abin da yake ruwaya shi ma'awai ibn abu sufyan in ji shi humayr ibn abdurrahman ibn awfi cewa ya ji ma'awai ibn abu sufyan ya wani magana ranar ashura a wata shekara ta hajji iyakan mimbri ma'awai yake cewa ya mutanen madina ainihin ulama uku ina malaman ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunaji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa li hadrim a wannan rana iya cewa hadha yawm ashura wannan rana ashura ce walam yuktaba alaikum siyam ba a wajabta muku ba azumin shi amma wa an sa'im amma ni ina yi faman sha dan haka wanda yaso falyasum iya azumin wa man sha faliftar wanda ya so ci abinci shi wannan kiran bayan an ɗauke zama shi farilla za mu ga matsalar ashura ashura bai ka tasuwa ba imam malik ana ganin tasuwa tana bin ashura ne hata fadala da ake ba da labari ta ashura daga ana ta maganar tasuwa da ashura sai ga fadalar ta ashura ce tasuwa a rasar ya shara'anta ta dalilin saba mai hudawa don sun ciya rasulun da kaga don azumin muna yi suna yi kaga kama abu guda ne shi da ce sha Allah in Allah ya raya ni baɗi zan yi tara ga wata dalilin saba mai hudawa ya ce zai yi tara ga wata amma duk rayuwar shi wacce wanda ake yi goma ga watan ce ita ce asalin azumin musa alisalam amma ne ya yi ne don saba ma yahudawa kuma shekarar da ya ce allah rashi bai kai ba shekarar ba ta zagayo ba allah mai cikawa ke shi manzo allah bai tasowa ba ashura yi ita kuma aka fadalarta to amma tana tasowa tana bin ashura ne ana yin ta don a saba ma yahudawa kuma annabi ya ba da dama annabi ya shar'anta a yi shi duk da bai ba amma ya shar'anta a yi amma ga fadalar ta ashura ce ake ba labari wanda ya ashura ya lallada kaza kafara ta shekara ta wuce kenan ashura take da fadalar ita wannan tasuwa ta zo ne don saba ma yahudawa sai daga nan ba ma ya zama ta su sai ya ce wa haddasa ne an malik annahu balagahu anna umar bin khattab arsal ila harith bin hisham anna gadan yawma ashura fasum wa amur ahlaka an yasumu cewa umar bin khattab ya aika wa haris bin hisham cewa yauwa rana ce ta ashura gobe gobe ashura ne ka yi azumin ashura kuma ka umarci iyalanka da yin wannan azumi wani akanta da kai ke lokacin ka umar iya khalifa ya aika wannan magana kenan zai zama wajibi ne ana bin ya tabbata illa ruwaya ba ta inganci kamar mu sha wahala wajen kawo jauta hadisin da'ifi ne bai inganta ba sai siyam yawmul fitr wal adha wad daha maganar azumin ranar sallar layya eh azumin rana sallar azumi da sallar layya yin azumi a cikin su wadar da yin azumi kullum wannan mas'ala ce zai kai babu imam malik akan tarayhullah ce haddathani yahya an malik an muhammad bin yahya bin bin habban an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmayn يوم الفطر ويوم الأضحى ruwa abu huraira ya bada labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin kwana biyu na ha an siyami mai ya hana azumi na kwana biyu wata rana ce ya ce yawmul fitiri wa yawmul adha rana azumin ranar sallar azumi da ranar sallar layya an hana azumi a cikinsu wannan ruwaya imam musulma ya kawo ta bayan imam malik دائما لتا انقلت كده وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفت الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا قال وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك أبن لك هنا رواية maliki cewa ya ji al'ilmi da malaman su sama da su ya kulunu suna faɗar cewa la ba su bi siyamun dahar babu laihi ga azumi na kullum iza aftar ayyam na an kaci abinci a kwanakin da annabi ya hana azumi a cikinsu su ne ayyamul mina kenan sallar layya da kwana uku bayan sallar layya da rana layya da rana sallat azumi in ka ci a cikinsu ba a cewa ka yi azumi kullum wannan wasu al'in suke faɗin wani magana kuma da cikin magana da ya samu ya ce wa zalika habba masu sami ta lafi zalika cikin ra'ayi kenan akwai masu ganin a in dai an yi ajiyar ba tsayawa ko da ka jiran ba kiran ka kana nan ka yusa ka yi azumin ba haka annabi ya wai bayani karara azumin annabi shi ne iyaka yau a ce yau a sha yau a ce amma cewa kullum a jere annabi hana suke magana to amma imam malik cikin maganganu da ina da ilim shi ya zaɓi wannan a wurin imam malik rahimahullah in dai ka ci a kwanakin sallah talayya da azumi da kwanakin mina ka karya wannan magana ba kai lahi ba Allah wa Allah ya ce wannan shi ne cikin abin da na ji shi ne mahi kyawun cikinsu sai annahu anil wisali fi siyam nan maganar hana zarcewa da azumi ka ci gaba ka huce lokacin ruwa ka ci gaba da ƙin shan ruwa cikin ci da sha har asuba kuma ka shiga rana ta gaba shi ne misal ta zarce ba wa haddace haddathani yahya an malik an nafi an abdullahi bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نهى عن الوسال فقالوا يا رسول الله فإنك تواسل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى أرواي وانا تابن عمر كتوى من زانا صلى الله عليه وسلم يا هانا وسال تشي غبا زرتي واد أزمي سابسك يا رسول الله فإنك تواصل كي كنا وجهي وابك تمشي هوا ترى أنت تبي كما ترى فقال هتا مسو إني لست كهيئتك ني بك من كوبني إني أطعم وأسقى ني أنا تشيد ني أنا شاهد ني ko binci ba eh binci ba na ku bane ba ina da na musamman wannan ruwa bukhari ka ta muslim ya kawo ta وحدثني يحيى عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوسال اياكم والوسال قالوا فانك تواسل يا رسول الله قال اني لست كياتكم اني ابيت يدعمني ربي ويسقيني وانا رواه ابو هريره cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal wasal ina muku kashe kadda ma ku yi ina muku kashe da yin wasal ina muku kashe da wasal sai suka ce fa ina ka tawasul ya rasulullah kai kana yi fa ina ka tawasul ya rasulullah kai kana yi wasal ya rasulullah قال هيتا musu inni lastu ka hayadukum ni ba kamar ku bane ba akwai bambanci inni abitu li'imni rabbi wa yasqini ni ina wayo gari cikin dare ubangiji na iya ciyar da ni iya shayar da ni wannan cewa yaya ake ciyar da shi ko shayar da shi ba ruwanka kudin Allah kan jiki biya ko biya ko bayani ba kudin kai ba kanka wala ana ba shi kashin jiki ne ana ba shi waye dole hira ce kurin ya ta cikin shi da shi wannan ruwa hatta muslim ya kawo ta kenan ina ga ne ya kamata mu tsaya lokacin ya zo ƙarshe Allah kai mu darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام السلام عليكم kusa a jiya mun zo karshen karatu da murhi ba an kufiyar yadda mu cika wurin wancan sai mu yi dan cike bayanin minti biyu sai a reba sauran na jini zama eh muna cikin bayani ne na masa'alar yin umara daga cikin makka mun muzo magana kai muna cikin magana ta ƙarshe ta bayanin wanda zai zo ɗokan harami daga madina ya yi wanka ya sa haramin shi kurin in ya zo miƙati kurin zai labbaika Allahumma ka labbaika umratan ko labbaika hajjan kenan kurin tarbiyya niyyar aikin haji ake a miƙati